بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا تفسير منوت رمضان شكرا دبوت يا تاريخ 47 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah ku zamu yi majalisi na 20 ko muna cikin suratu Yunus jiya mun tsaya karshen aya ta 60 to kuma insha Allah zamu tashi a farkon aya ta 61 inda ubangiji ta lake cewa wa ma taqulu fi sha'anin wa ma tatlu min
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
Ubangiji ta lati wa mata konu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani lamari ba ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam daga cikin al'amuranka da kake yi na rayuwa ko kuma na addini. wala tatlu minhu min qur'ani ba za ka karanta daga cikin sha'aninka ba na wasu ayoyi na alqur'ani wala ta'maluna ba za ka wani aiki ba min amalin kowane irin aiki Allah ta'ala ce illa kunna alaikum shuhudan face mun kasance masu kallon ku a lokacin da kuke kuma za mu ku shaida akan wannan istufibuna fihi yayin da kuke kutsawa a cikin aikin ku na mana duk abinda al'umma take yi ko bayin Allah take yi Ubangiji ta'ala yana yana kallonsu yana muraƙabansu yana kula da su kowane irin sha'ani kake yi Allah ta'ala ba abin da yake kuya masa yake wa ma ya'zubu an rabbika min misqali zarratin wa ma ya'zubu an rabbika ba zai suncu ba gabarin ilimin ubangijin ka min misqali zarratin misalin kwayan zarra fil ardi a bayan ƙasa wala fis sama'i ko a sama' wato ba abin da yake ɓuya wa Allah a bayan ƙasa ko kuma a sama ko daidai da ƙwayan zarra ne wala asgara min zalika ko abin da ma yake ƙasa da ƙwayan zarra abin da yake mafi kankanta wanda bai kai ƙwayan zarra ba wala akbara ko mafi girma illa fi kitabin mubin ba ta yana cikin littafi mabayyani shi ne lauhin mahfuz wato duk abin da bayin Allah suke yi ko a koye ko a sarari ko babba ko ƙarami ko al'amuran rayuwa ko al'amuran addini duk Allah ta'ala yana ganin su sannan kuma an rubuta abun a laukin mafus kafin masu yi shi bangiji subhanahu wata'ala ba abin da yake buya masa a sama da ƙasa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis ba abin da yake buya masa a sama ko a ƙasa ubangiji ta'ala yana muraqaba bayinsa ciki da waje inna Allah kana alaykum rahima Allah ta'ala mai kula da ku ne ba abin da yake buya masa to wannan ne zai sa ka ji tsoron Allah ka dinga yin abin da Allah yake so ka ji kunyar Allah kar ya ganka kana yin abin da ba ya kuma babu abin da zai yake buya Allah ta'ala ko da da kwayan zarra ko bai kai kwayan zarra ba kwayan zarra sune suka ce dan karamin kiyashi kiyashin da yafi kowanne kankanta shi ne zarra wanda da kyar za ka gan shi to baya koya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma kafin ayi abun ma Allah ya rubuta a lauhin mahfuz don ba abin da Allah bai rubuta ba ubangiji ta ala ce kataba Allah maqadir al-khalaiqi amma zala ta sama ce kataba Allah maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 bi 50000 bi 50000 sana ubangiji ta ala ya rubuta duk abin da zai faru a duniya duk abin da zai faru a cikin halittansa tun kafin halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin ya riga an rubuta a launin mahfuz awwal ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in fajara al-qalamu bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah zaka halitti kalam shi mai rubutun alkalamin sai aka ce rubuta ya rubuta ya ce mai zai rubuta aka ce rubuta duk abin da zai faru tun daga lokacin har duniya ta tashi kuma ya rubuta gaba ɗaya na launin mahfuz wannan shi ake cewa imani da kaddara ka yadda cewa Allah ta'ala ya san abu tun kafin ya faru tun tinin iliminsa na fil azal tun bauri Allah ta'ala ya san abin da zai faru ya riga san duk abin da zai gudana a duniyar sannan na biyu ka yi imani Allah ya rubuta a lauhin mafus bayan ya san abin da zai faru sannan kuma ya rubuta shi ma a lauhin mafus tun kafin abin ya faru kuma tun tinin ba yanzu ba shi ne ubangiji ta da ke cewa alam ta alam anna Allah ya alam ma fi sama'i wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir baka san Allah ta'ala ya san abin da ke faruwa a cikin sammai da kasai ba ai wannan yana cikin littafi yana cikin lauhin mahfuz kuma mai sauki ne wajen Allah subhanahu wataala to dole kai imani da wannan ubangiji ta'ala a cikin suratul an'am yana cewa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah ce yake da taska taska na gaibu abubuwan da ke fake wanda wani ba iya sani su to Allah ce ba abin da bai sani ba kuma ba wanda ya san gaibu sai Allah sai ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin Allah ta'ala ce babu duk abin da ke cikin sarari ko yake cikin kogi Allah ya sani ya'lamu ma ghabat al-ma'i duk abin da ke karkashin ƙasan ruwa Allah ta ala sani ga ko a bakin kogin kake baka sani ko ka yi iyon ma ba ka ga duk abin da ke karkashin ruwa ba amma Allah ta ala sani ya sa abin da ke sarari ba wani ganye da zai faɗo a duniyan nan ba sai Allah ta ala sani sai ko bishiyar gidanka ma ba ka san lokacin da ganye yake faɗuwa ba sai da safe a shara a ga cewa duk gidan ya cika da ganye amma Allah ta ala duk duniya duk bishiyoyin duniya ba wani ganye da zai faɗi face Allah ya san ganyen ya faɗi ya san yana faɗuwa ya kaddara faɗuwar kaga ilimin Allah ta fanne da na mutane sannan yace babu wani wata kwaya da za a sa ta a cikin tuffai wai a tona ƙasa a sa iri adadin masu shuka a garin nan kawai ka san adadin ko kai kai shoke gonanka kai shuka gonanka baka san iya adadin kwaya nawa kai shuka na gero ko shinkafa ko masara ba to amma Allah ta'ala duk duniyar nan idan an yi shuka kan kwana wa kai ya san adadin ƙwayan hatsi da aka shuka kuma ganye in danye ne Allah ya sani idan bushashe ne ya sani kowanne kuma yana cikin zaurin mafi riga an rubuta wannan wajibi kai imani da wannan sannan kai imani Allah ke ke samar da komai da ganin daman Allah Allah abubuwa suke faruwa wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba ta kai saka ga daman yin abu ba sai Allah ya ga dama in ya ga dama sai abun ya faru in bai ga dama ba bai zai faru ba so da haka komi Allah ne yake ganin dama ya faru sai ya faru sannan kuma Allah ne yake halittar abu in bai samar da shi ba kuma bai zai samu ba wallahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil komi shi yake halittar alalul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta gaba ɗaya na Allah ne al'amura na Allah ne albarkatunsa sun yawaita ubangijin talikai malikin komi da kowa wannan shi ake cewa imani da kaddara khairihi wa sharrihi na alkhairinsa da na sharrinsa ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takbirun kai da Allah ya san abu tun kan ya faru Allah ya rubuta a lauhil mahfuz shi ya ga dama ya faru kuma shi ya farar da abu ba wai abu ya mamaye shi da ya faru ba abadan wannan dole kai imani da wannan yana daga cikin rukunin wato ainihin imani guda shida to idan kai imani da wannan sai ka san cewa duk inda zaka je kuma ka saba wa Allah ta'ala yana ganin ka ba abin da za ka yi na sabon Allah ko ka je ka buye da wata ka yi zina da ita ko hotel ka je don kada mutane unguwar ku shugan ku ko ka je ka buya a wani wuri ko a mota ko ina duk Allah yana gani duk abin da kake na ha'inci na kallace kallacen da kake a cikin waya na batsa da abubuwa marasa kyau na barna duk Allah yana ganin ka wanda ba za ka so wani ya gani ba lokacin da kake kallo in ka za ka so wani na ganin ka ba za ka buɗe ba ko matar ka ba wani abun ba ka son ta kalla saboda mutuncinka zai zube a wajenta to Allah ta'ala yana gani da ji kunyan Allah subhanahu wataala Luqmanul Hakim yana yi wa ɗansa nasiha kamar da Allah ta'ala ya kawo a cikin suratul Luqman yace ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir yace ya kai ɗana ka sani laifin da zaka je ka yi da dai kasance bai wuce kwayan komayya ba shi ne wannan abu na na tsintsiyar na wanda ake sharfewa dan wani dan kwayan abu aka nan jawa a saman tsintsiya wato da za ka yi abu ko da kwayan zarra ne kuma ka shiga cikin dutse ka fasa ɗan dutse ka shiga ka je ka yi wannan abun ba mai ganin ka a sama ne ko a ƙasa ubangiji ta ala zai zo da wannan abun shi yana ganin ka lokacin da kake Allah rafiqun ne iliminsa mai taushi ne ba inda baya shiga kabirun masanin lungu lungu ne ina yi wa ɗansa da siya ne ka sani duk inda za ka saba Allah Allah da ganin ka koyi nan za ka ce mana za ka tsaga ƙasa ka shiga ta rufe da kai in ka saba Allah ta Allah Allah yana gani ballantana a ɗaki ko a wani wuri daban dole ne mu ji tsoron Allah ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake Allah ta Allah yana ganin ka kuma zai kama ka da laifukanka sai ubangiji ta Allah ce
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ubangiji ta yace ala ku saurara ku ji harfu tambihi ne inna awliya allahi haqiqa waliyan allah wato yanda Allah yake so yan gatan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su lokacin da za su tinkari lahira saboda abin da za su tarar alkhairi kuma za a nuna musu wala hum yahzanun ba ta bakin cikin barin abin da suka tanada a duniya wato abin da zai kubuce musu na jin daɗin duniya ko na mulki ko wani abu duk ba ta bakin ciki da wannan saboda abin da za su tarar a lahiran ya fi na duniya to su waye ne waliyan Allah din sai Allah ya ce allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yadda ƙun suka kasance suna tsoron Allah wato muminai masu tsoron Allah su ne waliyan Allah ba su da fargaban zuwa lahira ba su da bakin cikin barin duniya su ‘yan gatan Allah ne lahumul bushra suna da albishir fil hayati duniya a nan rayuwarsu ta duniya akwai albishir da Allah ta'ala zai musu cewa su bayin Allah ne na gari wa fil akhirati da kuma lahira akwai albishir na aljanna ko tun a duniya a musu albishi cewa a aljanna fa lahira za su shiga in sun zo mutuwa la tabdila li kalimatillah babu canje ga kalmomin Allah shine alƙawarin Allah Allah riga yayi alƙawarin cewa waliyansa yan aljanna ne kuma babu mai canjawa Allah baya canja alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari sai Allah ta ce zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma ka zama bawan Allah ka zama waliyin Allah sannan ka zama ɗan aljanna wato Allah ta'ala yana maka albishir cewa kai ɗan aljanna to babu rabon da ya wuce wani to da dukkan wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka sa shi aljanna wannan shine ya samu wato ainihin babban rabo ubangiji ta'ala ya ce ku saurara ku ji waliyan Allah ba su da fargaba na zuwa lahira babu tashin hankali a lokacin da suka zo rasuwa Allah zai haska musu gidansu na aljanna ba za su dinga ganin abubuwan tsoro ba kuma su je lahira ma babu abun tsoron saboda su yan gatan Allah ne sannan ko ba sa bakin cikin barin duniya bare ka ce to yanzu dukiyata da na tara zan tafi in batta ko mulki na ko ni alkurma na ko ni matsayi na duk shirme ne an kwatanta shi da tanadin da Allah ta'ala ya waliyar sarrafa to su waye waliyar su Allah ta'ala kaman an tambaye shi don ya raba gardawa ita allazina amanu wa kanu yattaqun wanda ya imani ya ji tsoron Allah shine waliyin Allah kuma gurgudun imaninka gurgudun walitakanka gurgudun tsoron Allahnka gurgudun walitakanka amma dai ka'idar shine kullu mu'minin taqiyin fa huwa lillahi waliy dukkan mumini wanda ya imani kuma yake da tsoron Allah to waliyin Allah ne magana ta kare dan da awwa guda biyu ake samun walitaka da imani da tsoron Allah me ma'anan waliyin Allah wanda Allah yake so tun da kayi wa Allah abin da yake so zai so ka kayi imani kuma kana jin tsoron Allah shikenan to amma tsoron Allah hawan hawa ne imanin ma hawan hawa ne sai daga ganin wani kasa ya fi ka imani daga ganin wani kasa ya fi ka tsoron Allah ya fi ka walitaka ya fi ka zama wali amma kai ma in kana da imani kana da tsoron Allah kai ma wali shikenan kowane musulmi wali ne ko ba haka bane a bid'a ne aka shigo da ita sai a ware wannan a ce wannan wali wannan ba wali ba a zamanin sabai akwai wannan ne ko a zamanin tabi'i akwai tabi'u tabi'ina duk mu'mini waliyin Allah ne waye makiyin Allah kafiri ya ladina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ko da kai imani kar ku riki makiyana makiyan ku waliyai masoya wanda kuke so to kaga sai kafiri shine ba waliyin Allah ba shi makiyin Allah ne amma musulmi masoyin Allah ne tun da ya yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya riga imani kuma zaɓaɓɓen Allah ne kuma koda a ce yana yin wasu abubuwa na sabon Allah tun da shi ba annabin Allah bane ai ba wani wali a duniya wanda baya saba wa Allah sai dai annabin Allah ne shi kuma matsayin sa ma ya wuce na waliyin ma to shi yasa Allah ta'ala ya kasa waliyansa kashi uku wa dukkan su waliyai ne amma kala uku ne ubangiji ta dace sun ma'auratan kitaban labinan safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah Allah yace mun gadar wa alqur'ani wa'inda muka zaba daga cikin bayin mu kaga waliyan mu kenan daga cikin su akwai mai zaluntan kansa wanda yake sabawa Allah gashi mumini yana da tsoron Allah daidai gurgudu amma lokaci yana kauce hanya yana yin barna yana sabo daga cikin su akwai tsakatsaki shi ya baya saba wa Allah ya bar haramun sannan yana aikata wajibi sai dai nafilfili ne bai da su da yawa akwai dan harkoki da ya sa a gaba ba ka bashi dama ya dinga yin nafila irin yadda sauran bayin Allah suke yi sannan na uku akwai wanda yake rige-rige wajen ayyukan alkhairi ya bar haramun yana aikata wajibi sannan ga nafilfili yana yi yana bari makaruhi to wa'annan su ne kashi guda uku shi wanda yake rige-rige wajen ayyukan alkhairi baya sabo sai da abin da ba za a resa ba don ba za a ce kwata-kwata babu ba amma dai alherin su ya rinjaya ga aikata wajibi mai kyau sallah azumi zakka da haji da sauransu sannan kuma ga abubuwa na nafila da yake na na tadawu'in azumi na nafilfili na sallah sannan ga sadaka ga zikiri ga karatun alqur'ani to wannan shine wanda sabiqun bil khairati kenan mai riga ke waje ayyuka alkhairi to wannan duk duniya yin tifaki wani ne mutlaka wanda su ne manya-manyan waliyan Allah don sun fi kowa tsoron Allah kuma bangi ta lati inna akramakum inda Allah ya taqakum wanda ya fi ku daraja wajen Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah da kuma tsoron Allah ne ake samu walitaka to wayannan manyan waliyai kenan sai me bi musu su ne wanda suke tsaka tsaki duk abin da zai kai su wuta sun bari ba ka yi me zai kai ka wuta dama ka saba wa Allah ka aikata haramun ko ka bar wajibi to sun kiyaye haramun kuma suna aikata wajibi sai dai ba su da nafil fili da yawa ne waɗancan sun fi su to su ma waliyan Allah ne ko shakka babu su ma waliyan Allah ne na uku su ne waɗanda sukan aikata wani abu na sabo ko su bar wani abu na wajibi amma dai mumine ne kuma suna da tsoron Allah kurkudun nasu suna barin wasu abubuwa kasancewar su musulmi to waɗannan su ne mutlaqan ba za ka ce waliyan Allah kenan ba sai dai ka ce suna da walittaka gurgudun imani su da tsoron Allah su amma su ma waliyan ne tunda su ba makiya Allah bane amma wali takansu bata kai ta mutum biyun nan ba sai ka ce wali ne gurgudun imaninsa da tsoron Allah sa amma yana da matsala gurgudun sabon Allah sa da raunin imaninsa shi ko ta inda yake da matsala kenan amma dukkanin su Allah ta'ala ya zabe su sai ya zaka yi thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadi kuma yau mutum zai iya zama mai mai sako gobe ya zama mutumin kirki ba Allah ya zaka yi yau ya zama fasiki gobe kuma ya zama waliyin Allah in ya tuba Allah ya fi masa halayensa su gyaru wani kuma za ka iya samu a yau yana waliyin Allah yana aikata duk abin da ake bukata zuwa ne lokaci kuma ya lalace ya zama wani abu daban ko ya yi shirka ko ya yi abubuwa na fasikanci ko ya yi bid'a ana samu wanda rayuwarsu take canjawa sai dai su ne yan kada to kaga a yau kuma ya tashi ba waliyin Allah to shi yasa malamai suka ce idan za ku yi koyi koyi koyi da waɗanda suka rasu fa innal hayya la yu'manu alayhi raye bai da tabbas kada kai kana ta binsa kana binsa kawai sai dai canja sai ka bi shi a canji ko kai ta yabonsa kana koɗa shi mutumin kirki bawan Allah waye shi ke sai ya zo kuma ya canja ya za ka yi mun ga limamin makka limamin makka ya zo ya canja ya zama dan wasan kwaikwayo ya zama mai karta ya zama mai suluka ya zama mai tuɓe jikinsa ana ganin jikinsa zai fada cikin ruwa wanka ya fita kuma ya yi limanci a masallacin kaba kuma ya iya karatun qur'ani kamar za ka yi kuka ya za ka yi da wannan shine aka ce fa innal hayya la yu'manu alayhi rayi bai da tabbas so zaka wanda ya rasu shi za ka dinga kodawa ka yabe shi ka sake yabansa wanda ka tabbatar ya mutu da da imaninsa da wani takarsa amma wanda yana raye kam sai dai kai ta masa addu'a Allah ya tsare shi hafizahu Allah ka dinga addu'a Allah ya tsare shi amma kar ka zo kana koda shi kana nuna kamar shi ba abin nan shi waliyin Allah ne ko menene a'a baka sani ba ko zai bada kai a ƙarshe to ubangiji ta ala dai ce waliyansa waɗanda yake so waɗanda suke da imani da tsoron Allah ne kuma Allah zai musu gata ba da su wato samu fargaba na tafiya lahira ba sannan kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba me yasa saboda ubangiji ta ala zai sa mala'iku su haskaka musu makomarsu lokacin da suka zo mutuwa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah saboda haka Allah ta'ala zai ce Allah ta'ala yana cewa duk wanda ya imani ya ji tsoron Allah ya lizinci da'a wa Allah subhanahu wataala to in yazo mutuwa mala'iku za su sauka masa su ce baka da fargaban zuwa lahira ka ji su kawai baka da bakin cikin barin duniya abin da zaka tarar ya fi wannan alheri sai su ce to mu ne a nan duniya muke tare da kai yanzu ma a lahiran ma muna tare da kai muna yi maka albishir cewa kai dan aljanna ne kuma aljanna komai da komai a cikin wanda kake bukata shikenan tun a duniya sun masa albishir da aljanna tun kafin fa a zare ransa lokacin da ake kokarin zare ransa shine kaga yana da albishir a duniya ga kuma albishir a aljanna tun a lokacin to shi yasa anan ubangiji subhanahu wataala yake cewa lakumul bushra suna da albishir fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya shine mala'iku za su musu albishir da aljanna a lokacin da ake daukar ransu wa fil akhirati a lahira kuma za musu albishir a cikin gidanku na aljanna ku je ku shiga kuma la tabdila li kalimatillah Allah ba ya canja kalmomin sa ba ya canja alƙawarin sa ya riga musu alƙawari wannan kuma shine babban rabo saboda haka duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi imani ya dage ya rizimci wa Allah ta'ala da to zai samu wannan gata innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun wanda suka yi imani suka rizimci wa Allah ta'ala da ubangiji ta'ala ce wa'annan sune yan aljanna kuma za su dawwama a ciki kuma sakamako ne na ayyukan da suke yi a nan duniya kyawawan ayyuka shi ne ba su wannan dama to wayannan su ne waliyai sannan walitaka ita ana neman ta annabta kyauta ne daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya nada ka annabi baka ita kai wani dakewa wajen ibada ka sai ka zama annabi ba bai yiwa zabi ne na Allah kawai amma walitaka zaka iya dagewa ka zama wali kai da kanka zaka nema to da haka alwilatu muktasaba ta yaya za ka neme ta ka nisanci sabon Allah ka nisanci haramun da alfasha duk abin da Allah haramta ka kaurace masa sannan ka aikata wajibi abin da Allah ya jata maka duk kai sannan ka tsara da nafifi idan kai wannan kana yi kana yi kawai sai ka ka zama wali babban wali ba mai daraja wajen Allah subhanahu wataala wali na a zo a gani so da haka kaga shi zaka dage da ibada da neman yadda Allah sai ka zama haka shi yasa hadisin bukhari hadisi kudushi manzala ta zama yake cewa ubangiji ta'ala ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake gaba da waliyina wanda ni nake so masoyina to ina masa ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi inji Allah ta'ala a wani hadisi man azali waliyan faqad azantu bil harb duk wanda yake cutar da waliyina to ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi waye wali shine bawon Allah mutumin kirki so da in kana fada da mai mumini mai tsoron Allah to kana fada da Allah ne ka sani kuma Allah ta'ala zai zai ga bayan baka isa ka ga bayan bayan wannan bawan Allah ba Allah sai ya taimake shi a ga bayan so da haka kar kai fada da waliyan Allah an ce maka wa'annan bayin Allah ne to kai kaffa kaffa da su in ka kusar da su Allah ne yake karba musu fada zai rama musu ta inda baka tsammani zaka samu matsala a rayuwarka da addininka to sai manzo sai ubangiji ta Allah ya da ake samun wani takas sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alayhi ay yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأوتينه ولئن أعاذني ولئن استعاذني لأؤيذنه manzo Allah ta sama ubangiji ta ala ce bawana bai bauta min da wani abu wanda na fi so ba wato kamar abun da na farlanta masa babu abun da zaka nemi wani taka da shi kaman abu na wajibi zai faru ne da ba abun da zaka ainihin nemi wani taka da shi kaman sama da abun da Allah ta'ala ya farlanta maka su ne salloli na farillan nan guda biyar azan da asal magariba isha asubahi sannan da azumin ramadan sannan da aikin haji in Allah ya baka iko sannan da da zakka in Allah ya baka iko fitarwa sannan da gyara tauhidinka shine na farko ma ka gyara imaninka da tauhidinka da bin iyaye da sadar da zumunci da duk sauran abubuwa da Allah ya wajabta to ba abin da Allah yake so ka bauta masa fiye da wannan sannan na bibiliya biyo wa wato yan bidiya ne su suka rudu shedan ya kai su ya baro su sai nuna musu falalan nafilfili abinda ba wajibi ba sai suka yi watsi da farilla za a ga mutum zai wuni zikiri ya kwana zikiri yana rike da tarbi koyaushe yana zikiri yana zikiri amma in ya zo yana sallah kare ma bai zai ci sallar ba babu nutsuwa kwata-kwata a ciki shi dan ne ya ce masa kawai ya rike wannan zikiri zikirin fa ba wajibi bane mustafi kawai ya rike shi kenan sallah sai nuna masa sallah ba wani abu bane to kaga idan ka walakanta sallah babu inda zaka ji Allah ba zai karbi sauran ayyukan ka ba sai sallah ka ta tabbata ya zo hadisi in kai sallah babu ne zuwa ka walakanta ta za a dunkule ta kamar tsumma a mai da ita tsumma wato tsohon zani ko riga sai a dunkule sai a maka mutum a fiskansa sai sallan ta ce zayyaka Allah kama zayyaka Allah ya walakanta ka kamar yadda ka walakanta ni haka sallan za ta ce to ina zaka samu wani mutum Allah da wannan suna ka dole ka kiya farille Allah ta'ala ne yace bawa na bai bauta min da wani abu ba bai nemi kusanci na da wani abu ba sama da abin da na farlanta masa shine number 1 ka kiya farilla shine abin da ahlus sunna suke kira akan sa ka gyara sallan ka sosai kar ta zama irin ta yan bid'a alwalanka mai kyau irin ta manzo Allah ta sunna kar ta zama irin ta yan bid'a kar dan bid'a na ayyana alwala kare ma bai ce alwala ba saboda sun yi watsi da dukkan abubuwan da manzo Allah ya zo da su ya ba su mahimmanci wani mutum daban ya zo ya nuna musu wani abu daban wanda ba shi bane sun tsoro a kansa sun saka bidiyoyi a cikinsa so da haka sai suka bar muhimmi suka bar abin da ba muhimmi ba to wannan shine shedan inda yake biyo wa mutum kenan to hakan kuma sai shedan da baka kai wali ne kai ka kai wani matsayi ai kai da kake yin istighfari sau kaza kake la ilaha illallah sau kaza ita ga maka cewa wannan nafibin da kake yanzu kafi wanda yake gyara sallan farillar sa take kyau kafi wanda yake azuminsa mai kyau da sauran abubuwa na wajibi ka fi mai kauracewa haramun sai ruda ka kaje kai ta haramun dinka duk abin da kai na fasikanci ma tunda kana istighfari shikenan kai baka da matsala kaga ya baka wani abu na falala ya jefa ka a cikin halaka a cikin sabon Allah to wannan ba za ka taba zama wani Allah ba shi yasa Sheikh Islam bai taimiya yi littafin guda al-furqanu baina awliya'i rahman wa awliya'i shaytan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan akwai waliyan shaytan akwai waliyan Allah wajen Allah suna masu bin abin da Allah ya zo yake so da mazan Allah su rasa to sai Allah ta'ala bayan ka gara farillanka sai Allah ya ce bawa na bai kusance ni bai gushe ba yana kusanta na da nafila ina bauta min da nafila har da soshi ka yi farilla nafila biyu ba sai Allah ya soka don Allah ya soka shine ka zama waliyin Allah laysa shanu an tuhibba inna man shanu an tuhabba lamari ba wai akai kana son Allah ba wannan babban abu ne amma abin da fi shi muhimmanci Allah yana son ka to yana son ka shi ne ka zama wali shi sa lokacin da za a je yakin yakin Khaibar bayan isa Khaibar wannan ba ya fara yaki da dare sai gari ya waye yace aje a kwanta gobe zan ba da tuta wa mutumin da yake son Allah yake son manzo Allah ta sama kuma Allah yake son sa manzo Allah yake son sa kowa a cikin sahabbai ya so a bashi wannan tuta ba don kuma saboda an ce Allah yana son wannan mutumin manzo Allah yana son sa shikenan gari ya waye kowa ya zo ana son a bashi kowa ya zo yana kallo ya zo gaban manzara sama yana yana fatan a ce ga tuta sai na umar yace wallahi ma tamannaitu imarata illa yawma idin ban taba buri shugabanci ba sai a wannan rana a bani tutan manzara sama ya duba ya duba bai ga sai ina ali bai ce aina aliyu ina aliyu aka ce kana ya shake aine aliyu fa idon sa na ciwo yace a zo da shi aka zo da shi ya masa tofidon sai warke sai ba shi tuta yace ka je ka yake su ka nemi taimakon Allah ka yake su da da izinin Allah da taimakon Allah to kaga wannan sai zama daraja ga sai na ali me yasa ya zama daraja saboda an ce Allah yana son sa manzo Allah na son sa to a sauran sabon haka ne an san mai manzo kuma wa kafi so yace Abubakar da cikin sahabban to kaga wannan shi yake nuna maka yanda zaka yi Allah ya so ka shine babba amma kana son Allah baka so sai an gaya maka sai baka sani ba zuciyarka ai ka sani in kai munafiki ne ma ka sani munafikin Allah ka san ba daidai addinin ba don Allah kake ba kai ka sani sallanka ba don Allah ba azumi duk sauran ayyuka ne ne ka don ayi ba maka ne kai munafiki ne ka fi kowa sani sawa kai Allah ya sani kai ma ka sani to amma Allah ta'ala yana son ka ko baya son ka wannan ba ka da sani amma in kana son Allah ka sani a zuciyarka in kai munafiki ne ka sani to da haka manzo ubangiji ubangiji ta'ala ce bawa na in yana min nafili wato yana yin sallan nafila na dire da na rana yana karatun alqur'ani yana zikiri yana yin sadaka yana zumunci yana kyautata bayan Allah sai in yayi wannan zan so shi zai zama walina amma fa bayan yayi farilla in ka wadakanta farilla Allah ba abin da zai da nafila sai ce to in na so shi kuma zan kiyaye masa zan kiyaye masa kunnen sa da yake ji da shi ba zai dinga ji ba sai alheri zan kiyaye masa idon sa da yake gani da shi alkhairi zai dinga gani ba sharri ba ba za ka ga shurin kallace kallacen banza ba zan tsare masa kuma hannayensa ba zai dinga taba abu ba sai na halal na alkhairi zan kare masa kafafuwansa ba zai dinga zuwa tattaka kafansa inda ake barna ake sabon Allah ba zan kare masa wannan Allah ta'ala ya ce in ya tam in ya roke ni kuma zan amsa masa in ya nemi tsare shi daga wani wani shabi zan tsare masa sharri to ka ka samu matsayi a wajen Allah ta'ala kenan sai Allah ya jibinci al'amuranka daga bawanka suna ta tafiya yadda ake so amma idan baka dage ba shaytan ya fizge ka to kullum a wuraren sabon Allah za a ganka daga ka zama waliyin Allah ba tunda kana yi wa Allah abin da baya so ya Allah zai soka ko mutum ne kake abin da ba so zai so ka ne zai so kawa sai kana kyautata mu haka ubangiji ta Allah akwai abin da ya tsara yace ka dinga yi zai so ka zaka zama wali ta kare mu da duk wani wanda zai taimaka wai wani wali wani wali kai ma wa zaka zama wali in kana so kuma shar'in wali ba shar'in sa sai karama ta bayyana ba kusan da wannan ko karaman ka ba ko wata karama ba ta bayyana ba in kai wali ne kai wali ne sai na Abubakar shine shugaban waliyin duniya gaba daya don in banda annabawa wanda suka fi shi daraja a wajen Allah kaga wali ne ko to kaga mai karamomin sa guda nawa ne ya taba tafiya a saman ruwa ne da kafa ya taba tashi sama ba fukuke ya taba hawa kan wata darduma kawai ya ganshi a kafa daga Madina bai taba ba to da haka ba dole ne sai wasu karamomi sun bayyana ba to kuma tallan karamomin ma ai su wani yan koyi ma karamomi suke yi in suna da karamomi ma sai su dinga koyewa saboda kashe zai shiga lamarin su amma waliyan zamani yan fuwan nayi su bayyana walittaka karamomin suke kawai kuma karya ne ai mun yi kaza a wuri kaza mutum zai na ta bayani da kansa wani wai na faɗa maka karamomin ka to sai me Allah dai bai ta in bi ka ba manzon sa bai ta in bi ka ba in ka da karamomi ma su je su amfane ka amma ni qur'ani da hadisi aka ce nabi Allah da manzon sa aka ce nabi shikenan magana ta kare amma wani sai ya rudu sai je ya juye bukatunsa a wurin sa yazo yana ta masa hidima ya debo wannan ya kawo masa wa shi yana ta moranka kawai shi ya huta yana zaune kana ta shan wahala kana kawa kana kana nemowa kana kawo masa kawai kai ka dauke shi wai wani ne shi zai baka aljanna ko yana ka shiga wuta alhali shi kansa bai san mina ne makomarsa ba to da haka mu ji tsoron Allah kada a dinga wato ainihin rudin mu da wasu abubuwa wanda ba su bane Allah ta'ala ya ce waliyan Allah suna da albishir a nan rayuwarsu ta duniya da kuma lafiya albishir din kamar yadda dai bayani shine mala'iku za su musu albishir lokacin rasuwansu da cewa Allah ya yarda da su da kuma rahamar Allah za su je su tarar sannan sun je lahira kuma za a nuna musu aljanna shine ta tanazzalu alaihimul malaikatu Allah ta khafu wala wala tahzanu to amma ya zo a wani hadisi wanda isnadin sa kowanne da'ifi ne amma an har hada zai isnadin zai tashi ya dan yi karfi ana iya kafa hujja da hadisi wanda maza su da ya karanta wannan ayan sai ta hiya ru'ya salihah yaraha ar-rajulu muslim aw turalahu wa bushrahu fil akhirati aljanna yace abin da aka dafi da albishir a duniya shine mafarki na gari mafarki na gaskiya mafarki mai kyau wanda mutum zai gani ko a gane masa a lahira kuma a ce gashi gaje ka shiga aljanna me ma'anar mafarki mai kyau shine bayin Allah na gari su dinga yin mafarki sun ganka a aljanna wani mutumin kirki bawan Allah sai mafarki sai yace wallahi jiya na yi mafarki na ganka a aljanna to wannan albishir ne ko kuma kai din ka dinga yau mafarki ga kanan a aljanna kawai ga kanan ka shiga aljanna kai nan kai nan ko kai da wane ba ku nan a cikin aljanna kaga wane ka masa mafarkin kenan kai wa kanka kai wa wane wannan mafarkin to wannan mafarkin albishir ne in ya fito daga wajen mutumin kirki albishir ne tun a nan duniya kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar amma babban albishir ne shine lokacin da aka zo daukar ran mutum mala'iku su masa albishir su ce ga can gidanka aljanna kar ka daga hankalinka a sai idan mutuwa tashin hankali ne to bayan Allah na gari ba tashin hankali ne a wurin cikin nitsuwa Allah zai dauki ransu kuma sannan ya nuna musu gidajensu na aljanna sai za ga wata gawa tana dariya sai ga mutum yana dariya lokacin da ransa yake fita Allah ta'ala ya sa mu cikin bayinsa na gari zalikal fawzu fawzul azim wannan shine rabo babba sannan kuma hadisi ya tabbata cewa ar-ru'u ya saliha juz'un min armin 46 juz'an min an-nubuwa wato mafarki na gari kashi ɗaya daga cikin kashi 46 na annabta misali kai mafarki mai kyau kuma abun ya tabbata ka sake mai kyau to akwai daraja kwaya ɗaya daga cikin darajoji 46 na annabta an kasa darajan annabi 46 ka dau daya ai wannan ba karamin daraja bane wa ya san ya kan darajan manzo Allah ta ko darajan annabawa sai aka baka sannan an tambayi manzo Allah ta sallama ya rasulullah mutun ne zai yi aiki Abu Dharr yake tambayar mutun ne zai zo yayi aiki aiki na gari tsakaninsa da Allah yi ko sallah ko karatun Qur'ani ko ni sadaka ko ni zikirinsa ko wani abu na aikin alheri yana neman lada a neman lada sai tsakani da Allah yi amma sai mutane su zo suna ta yi ba masa a ce ga wani mutumin kirki ne wani bawan Allah wani yayi kaza yayi kaza ko sai mutum dan joni dan dadi haka a ranka yanzu wannan bai bata masa aikin sa ba sai manzo sama yake tilka ajilu bushra mu'min wannan albishir ne na gaggawa da ake wa mu'mini tun a duniya ana maka mu albishir cewa kai bawan Allah ne amma ya zama tsakaninka da Allah kai abun kuma kai kana tsoron ma a yi ba maka haka bayan Allah na gari suke kana tsoron a yaba maka in an yaba maka hankalin kai tashi kana Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadhunnun Allah karka kama ni da abin da suke faɗa ka gafarta min laifuffuka na da ban sani ba maza wala sai ka dinga cina wasu laifuffukan ka kuma ka ce Allah ka sanya ni mafi alkhairi fiye da suke zato to in kai mumini ne irin wannan aka zo ana yaba maka abin da kai kuma ba don a yaba kai ba ko ba ka son yabon ma to wannan albishir ne na gaggawa ake maka son a duniya ana maka albishir kai bawan Allah ne kuma ka je lahira kai dan aljanna ne Allah ya samu daga cikin bayinsa na gari sai ubangiji ta Allah yake
wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim ubangiji ta Allah yake wala yahzunka qawluhum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada maganganunsu su bata maka rai da suke cewa kai ƙarya kake kai ba annabi bane suna gaya maka bakakin maganganu kar ya bata maka rai innal izzata lillahi jami'an daukaka ta Allah ne gaba daya wanda bare ta ka kafkanta ba bal ma ƙara daukaka ta dai huwa samiu Allah shine mai jin maganganunsu al'alim kuma masanin ayyukansu Allah ta'ala zai baka kariya ba zai kaskantar da kai ba ba zai walakanta ka ba shine mai izza duk abin da suke faɗa sai zai ƙara maka daraja amma ba dai ya kankantar da kai ba saboda izza gaba ɗayan tawarin Allah ne ya sa suratul fadil Allah yake man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wanda yake son daukaka to daukaka fa tana hannun Allah mutane ba su su daukaka ka za ga mutum zai na karya yana yabon kansa yana ta faɗan abubuwan da ba su bane wajen ya samu daukaka wajen mutane bai san mutane suna masa ganin ganga ba rufi ba ana maka ganin soko ba kauye ba gidaje matsariyaci mutumin banza sai kuma ka dauka wai ka samu daukaka ne a wajen mutane to daukaka a wurin Allah ne Allah ne yake daukaka mutum kuma mumini bawan Allah yana da izza lokacin da aka je yakin abin nan ana da muraisi lokacin da wannan abin nan shugaban munafikai Abdullah bin Ubay bin Salul yace wallahi ta'ala yana hikaya magana sa yana cewa la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-adu min al-abad suka ce idan muka dawo Madina wanda yafi kowa daukaka sai ya fitar da makarfi wasu na nufin su ne masu daukaka manzala da sabai su ne makarfarta Allah ta'ala ya musu raddi yace walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun ai izza ta Allah ne da manzonsa da mu'mine munafikai ba su sani ba fa Allah shine mai bada izza wannan maganganun da suke faɗa wa manzo ta cewa shi makaryaci shi mai tabin kai ne shi boka ne shi matsafi ne shi waye shi waye duk wannan bai zai kaskantar da manzo ta ba bal ma ƙara masa daukaka yake domin duk lokacin da Allah yake jarraba ka da mutanen banza masu kace ce a kanka to Allah yana ƙara ɗaukaka daraja ka lokacin za a gane kai in waye ni hadul fata yukhbirna an fadlil fata annaru mukhbiratun bi fadlil ambari to da haka in Allah ya jarrabe ka da matsaloli to yana so ya bayyana ɗaukakan ka ne sauraron wuta ba sai an kona shi ba yana shan wuta sannan ake gane abu mai kima ne to kaga yana azabtuwa amma kuma yana ƙara wato ainihin samun daraja to haka shi ma dan adam yake ubangiji subhanahu wataala yana ɗaukaka shi ko da wasu suna son su ga bayansa abinda ayan take nufi ka nemi taimakon Allah ta'ala ka yi tawakkali ga Allah cutarwa mai cutarwa da ƙaryatarwa mai ƙaryatarwa da munafurci mai munafurci ba zai rage maka komai ba ɗaukaka zai ƙara maka kuma dukkan mutumin kirki Allah yana jarrabansa da irin wannan duk bawan Allah duk mai son addini ko mai son ci gaban al'umma da addini Allah zai jarrabe shi da wasu kuma wanda haushinsa suke ji akan hakan wani ma hasada yake maka me yasa kai din ka zama bawan Allah shi ko bai zama bawan Allah ba kaga kirkin ma ana hasadan sa ai kamar yadda ake hasadan kuɗi Allah baka daukaka ta duniya to ana maka hasada ma Allah baka addini kai mai riko da addinin ka ne to sai kama zakin ka yana ta faɗan maganganu akan ka saboda haka sai Allah ta'ala kuma ya daukaka ka daga wannan ubangiji ta'ala da ya fahimci manzo ta yana shiga damuwa sai ta bashi mafita yace wala qad na'lamu annaka yabiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin yace ya rasulullahi na san kana damuwa da irin bakakin maganganu da kafirai suke maka amma kai hakuri maganin abun kawai ka dinga tasbihi kana nafila tashi da dare ka dinga nafila ka dinga subhanallahi bihamdihi subhanallahi in kana haka to Allah zai cire maka wannan damuwa a zuciyarka wannan lakani ne ubangiji ta ala ba manzo da sama kuma ga al'ummarsa gaba daya duk abin da ya saka a gaba wasu mutane su saka a gaba suna ta bata ka suna son su ga bayan ka ka rike ainihin tasbihi da nafila nafila na sallah na dare kana tasbihi sai ga Allah ta'ala ya fitar maka da wannan damuwan kuma kai nasara akan su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi kuma yi nasara akan abokanin gabansa sai Allah ta'ala ya
ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Ubangiji ta laice ala ku saurara ku ji, Inna lillahi man fi samawati duk abin da ke cikin sammai na Allah ne, wa man fil arbi da duk abin da ke cikin ƙasa, duk abin da za ka iya tunawa na halittu da suke sammai da da samakin kanta da kogunan da ke can da mala'iku da aljani da komai abin da yake cikin sama da sararin saman gaba daya gaba daya mallakan Allah ne shi halicce su kuma shi yake mallake da su yake sarrafa su haka na man fil ardi da dukkan abin da ke bayan kasa na kasan da tsirran da ruwan da bishiyoyin da mutane da kwari da dabbobi duk Allah ne halicce su kuma shi yake mallake da su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama da zaka shiga kogi kaga namun ruwa wannan yayi nan wannan yayi nan duka Allah ne ya halitta su kuma ya san kowanne ya san inda yake tafiya in ka shiga daji ka ga namun daji wannan yayi can su zaki da musa da sauransu duka Allah ne ya halitta su ya nuna maka ikon sa kamar kaga kawai dabbobi suna tafiya a daji kawai suna ta shiga su fita su karya wannan su karya wannan to Allah ta'ala ne ya halitta su haka nan kai da zaka ga mutanen ma yadda suke wannan yayi can wannan yayi wannan kowa Allah ne ya halitta shi kuma kowa Allah ya san inda yake tafiya alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin ka shiga nan ka fita nan duk da ikon Allah ne ba inda zaka je Allah bai san zaka je ba ubangiji ta ala shine mai wannan gido shi yake mallake da kai kuma bai ga daman ka tashi ba baka yi saka tashi ba in ya ga daman kai gabar wallahi baka yi saka yamma ba dole gabar din zaka yi ko kana so ko ba ka in yace zauna baka yi saka miƙe ba tafi baka yi saka zauna ba da ikon Allah wannan ya isa ya nuna maka girman ubangiji ta amma sai kaje suna bautawa gumaka suna girmama gumaka sai Allah ta'ala ce wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka alladhina yad'una min dunillahi wadanda suke bauta abinda ba Allah ba ma yattabi'una shuraka ba fa wai gumakan suke bi ba son zuciyarsu suke bi da zato ba wai su wai azatan su ne gunkin zai amfane su zai cece su zai tare musu cuta ko zai amfanar da su amma ba gunkin ne fa yake cewa ku zo ku zo mu bi ku ba ai ku zo ku bi mu ba ba gunki ne yake cewa za mu muku kaza ko za mu kaza ba ba fa gunki suke bi ba abin da yake umurta su ba in yattabi'una illa dhanna kawai ba komai suke ba face da so wa inhum illa yaqutul su ba komai bane face makaryata suna yin karya ne kawai zan fahimci tafsirin ayan wato su wanda suke bautan gumaka ba kawai suna bin gumakan ne a hakika ba ta gunki na magana ne ba gunki ne zai ce zo ka min sujjala ka min ba zo ka zo abin nan na yi dotti da yawa zo ka wanke ni ka shafa min mai ba su ne kawai suke ga ya dotti su zo su shafa masa ba gunkin ne ke cewa za mu cece ku ku zo ku yi kaza ku zo ku mana kaza za mu cece ku ba to gunki yana magana ne da son su kawai suke bi in yadda biyu na illa ban amma ba hakikanin gunkin suke bi ba gunkin kan wahala kawai suke sha amma da to ne zuciyar zai tafi ai gunkin nan in muka bi shi zai cece mu ha wala shufa'una inda Allah sai su ji ai wa'annan masu ce kanmu ne wajen Allah sai su je mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta masa idan su kusanto da mu zuwa ga Allah wannan ba zaton su bane gunkin ne ya ga musu a sai ba gunkin ne zai ce kai kai ba ko ka bari ka bari ba suna bin zato ne kawai to shi kuma zato baya bayyana da gaskiya فإن الحق لا يغني فإن الظن لا يغني من الحق شيئا shi zato baya bayyana gaskiya sai dai kai ta shan wahala kawai ba wani ceto da zai maka babu wani abin da zaka babu wani abin da zaka samu na alkhairi idan ka bi gunki domin kana bin sa da zato ne shi kuma zato baya bayyana da gaskiya shi yasa manzo kuma ce iyyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadith ka shedin ku da zato zato ba shine magana da tafi kowace ƙarya kawai ka zaci abu ka faɗa ka zaci abu ka faɗa to wannan fa shine abin da masu bautan gunki suke sai su tsara abin haƙin kai kaza kaza to ina tabbatar muku shine abin da yan bidi'a suke zato ne kawai in ka bi shehu wane zaka samu shiga zaka shiga aljanna in ka bi wali wane zaka yi kaza in kai kaza zaka samu albarka bukatan kaza ta biya duk zato ne kawai dan ma anzal la biya min suna ba aya ba hadisi in kai kaza in ka karrama wani ko in kai kaza ne shi ke nan kai ka samu albarkar duniya da lahira akwai wanda ya da yana cikin yan bidiya sai bari ya da suna suka ce to yanzu karyan arzikin ka ya zo kenan karya ka bar shehi to karyan arzikin ka ya zo ka tabbata ka karye kawai kai zaka talauce amma wallahi kara arziki ninnin ka fiye da da sai ci gaba kuma to abun ba hannun Allah yake ba to so wa zaka zato ne kawai ko da ka in sai dan kuma ya kai ka wannan shikenan ka shiga wato ainihin rudu saboda haka babu abin da za ka yi na hujja sai dai kawai ka dinga bin zato zuciyarka duk abin riya maka ko abin da wani riya maka Allah ya kare mu da karewa saboda haka ba abin da suke faɗa sai ƙarya ma biya gumaka ƙarya ne duk abin da suke faɗa ba gunkin ne faɗa ba ko gunki ba magana isa Allah ta'ala yaje zai haɗa su a wutar jahannama gaba ɗaya sai Allah ta'ala yake
والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Ubangiji ta'ala ce, Huwa lalazi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Allah ta'ala shine ya halitta muku dare don ku samu nutsuwa a ciki. wannahara ya halitti rana mufsiran mai haske shi kuma don ku je ku nemi abinci inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi alamomi da suke nuna ikon Allah da kadai ta kansa liqaumin yasma'un ga mutanen da suke sauraron dalilai na alqur'ani Allah ta'ala shine ya halitti dire nan ja'ala anan ma'anan ta khalaqa ne saboda ta ta'adi da mafuli guda daya kaga waja'ala zulumati wan nura kenan huwa allazi ja'ala lakum al-layla alla sha'ali tidire litaskunu fi don ku nisu ku nisu wato da rana in ka fita ka je ka nemi abinci ka wuni aiki to da dare kuma sai ka zo ka kwanta zaka samu hutu na digi na gangan jikinka inda za a ce babu dare to da zaka zama kana cikin wahala ne rayuwar za ta zai maka mai wahala to amma da dare sai ka ji shiru kowa shiga yana hutawa yana bacci sannan ya halitti rana kuma mai haske shi kuma don ka fita ka nemi abinci ka je gonanka ka ga inda za ka noma ba za ka nomi amfanin gonanka ba ba za ka sare amfanin gonar basiron ba za ka sare ciyawa ne in ka zo kasa kayanka ka san me ka kasa zuwa abinda ka zo sayarwa ka san me ne in wata sana'a za ka yi ka san yadda za ka yi sana'an ka kafin ya san da zai kera shi ni tela ya san da zai sa allura saboda haske da sauransu kaga ya fita neman abincinsa in dare kuma a zo a nitsu a samu nitsuwa to Allah ta'ala shi yake yin wannan don ka gane cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa haka ubangiji ta lace ayoyi ne ga mutane masu sauraron dalilai na alkur'ani hujjoji daga Allah subhanahu wataala wanda wannan zai sa su yi imani wanda yake da imani kuma hakan din zai kara masa imani sai Allah ta'ala yake
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ubangiji ta lace wa qalut takaza Allah waladan kafurai yahudu da nasara da mushrikai suka ce Allah ta'ala ya riki da ittakaza Allah waladan suka ce Allah yana da da subhanahu sarki ya tabbatar ma ubangiji matsayin sa ya wuce a ce yana da da huwal ganiyyu Allah shine mawadaci ai bukata ne take sa ka samu da ka nemi da saboda in ka tsufa kana bukata yaran ka su taimake ka in ka girma su maka hidima su taya ka rayuwar ba za ta maka daɗi ba in baka da ƴaƴa to Allah ta'ala mawadaci ne ba buƙatan komai wurin kowa lahu ma fis samawati duk halittun da suke cikin sammai naka ne wa ma fil ardi da dukkan abin da ke cikin kasai na Allah ne duk halittar sa ne duk mutane nan bayin sa ne to idan zai buƙaci da a cikin su in indakum min sultanin bi hadha Allah ta'ala ce ba ku da wani hujja da wannan maganganun da kuke faɗa cewa Allah yana da da in inna bi ma'ana ma ai ma in dakum min sultani bi ba ku da wani hujja akan wannan Allah bai da da ataquluna ala allahi ma la ta'lamun za ku dinga kirkiran magana ku dangantawa Allah ta'ala abinda ba ku sani ba ku ce Allah yana da da alhalin bai da da ubangiji ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan bai haifa ba ba haife shi ba ba wani abu kuma irin sa walaysa bi mawludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala mumaddal shi ba a haife shi ba kuma bai haifa ba Allah bai da farko bai da ƙarshe bai da ɗa bai da baba dalla jalalu Allah mahalicci ne ubangiji ta'ala ya wuce nan to yahudu suka ce wai uzairu dan Allah ne nasara suka ce annabi isa dan Allah ne mushrikai na larabawa suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne shine Allah yake musu raddi to da haka wannan babbar magana ne kuma zagin Allah ne subhanahu wataala a cikin suratu maryam ubangiji ta dace wa qalu takaza rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati rahmani abda to da haka dukkanin halittun ubangiji ta'ala bayinsa ne suka ce Allah ya riki da Ubangiji ta'ala yake sun zo da wani abu mummuna sama ta kusa ta kikkike, ƙasa ta kusa ta rushe da sababin an ce Allah yana dada. Duk wanda yake sammai ko ƙasai bawan Allah ne, Allah bai zai dada. Amma kaga su kiristoci suka ce annabi Isa ɗan Allah ne, wanda kuskure ne, wanda zagin Allah ne su bahana wata Allah bai dada, bai da mata, an na ya kunu lahu waladun, walam ta kun lahu sahiba. Ta za a ce yana dada alhalin bai da mata. wasu suka ce wai maryam matar Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wa ma qadarullah haka qadari ba su san darajar Allah bane wanda suka faɗa to da ka Allah ya ta musu raddi a Qur'ani daban-daban wurare daban-daban kuma ubangiji ta lace ba su da hujja akan wannan kire ne na ƙarya kirkiren ƙarya ne suna faɗan abin da ba su da ilimi akai ataquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu za ku dinga faɗan ku danganta Allah magana abin da ba ku sani ba ba ku san ba ba ku da ilimi akai wannan babban laifi ne sannan kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba masu kirkiran ƙarya su danganta Allah su ce Allah yana da da kuma Allah bai da da la yusiruna ba za su rabanta ba za su samu rabo a duniya da laika ba so da ka sun yi hannu riga da aljanna masu cewa Allah yana da da so da ka mummunan aqida ce Allah bai da da sai Allah ya ce mata'un fid dunya su dan ji daɗi a duniya kaɗan Allah bai zai halakar da su ba Allah mai haƙuri ne yana jinkirtawa su faɗi duk abin da suke so kullum suna faɗa amma su dan ji daɗi a duniya ɗan kaɗan sun ma ilaina marji'uhum Allah ya ce sannan makoma su zuwa gare mu ne su je lahira za su same mu a can su thumma nuziquhum al'azaba shadida sannan mu dandana musu azaba mai tsanani a lahira bima kanu yaqulun saboda kafircin da suke a nan duniya suna cewa Allah yana da da to da haka a nan duniya za a bar su su dan ci abin da suka ci a duniya sai ga kafirin ma kila fi ka jin daɗi amma in dai lahira Allah zai dandana masa azaba mai tsanani da sababin cewa da Allah yana da da kuma duk dadin da ya ji a duniya dan kaɗan ne zai je sha wahala a lahira a cikin suratul luqman ubangiji ta ce numatti'uhum qalilan thumma naqaruhum ila azabin qalil za mu dan jiyar da su dadi dan kaɗan sannan an je lahira kuma mu je mu kai su azaba mai kauri su shige ta dulin su bayan da suka iya azaba mai tsani ita ce azabar wutar jahannama Allah ya kiyamu da kafirci Allah ya kiyamu da kiyayewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh